الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ga watan shida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiriya wanda ya dace da uku ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Muna darasi na uku a cikin suratul hajji za mu tashi aya ta shida daidai insha Allah tabaraka wa ta'ala. Na malam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور
الله مدوكتين سركي yana cikin bayani dangane da wato halittar ɗan adam da ya gaya mana a cikin ayar baya aya mai tsawo tun daga lokacin da aka ɗauki cikin mutum har lokacin da aka haife shi har lokacin da zai mutu da irin farkon rayuwar ɗan adam da komawa ƙarshensa sa yace aka maida mutum ardaril umuri likaila ya'lamu min ba'di ilmin shay'a sai zo magana kuma akan tashin alkiyama aka sifanta mana kamar guri ne da yake ƙasa busasshiya sai ruwa ya zuba a kanta da ta sha ruwan nan ta ƙoshi sai ta kumbura wa ambatat min kulli zaujin bahij duk waɗannan abubuwan da suka faru zalika bi anna Allah huwa al-haq wannan yana nuna mana ta'kidan mubaligan karfafawa ta ƙarshe cewa lalle Allah mai iko ne akan komai kuma shi shine al-haq zalika bi anna Allah huwa al-haq Allah shi ne gaskiya wannan yuhyil mauta kuma lalle Allah shi ne mai raya matattu wannan ala kulli shayin qadir kuma shi ala kulli shayin akan komai qadirul mai iko ne ikon Allah yana bayyana ƙwarai da gaske wurin da yake a bushe yake amma ruwa kawai ya daga kaga yana fidda ciyawa koriya shar وترى الأرض ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى innahu ala kulli shay'in qadir a wata aya nan ma kuma ya wuce ya rufe da cewa shine mai iko akan komai ismul ishara na zalika da wancan yana komawa ne zuwa ga halittar dan adam da kuma raya ƙasa bayan mutuwarta kamar so ake a ce zalika alladhi dhakarnahu abinda muka ambata muku ya ku bayan Allah dalilun wadihun wa burhanun qatibun dalili ne da ya fito fili hujja mai yanke hanzari ala أن الله هو الإله الحق شيوى الله شيني الله نجسيا نحقيقة wadda ya zama wajibi gare ku ku takaita ibada ku gare shi da yi masa da kar ku hada shi da wani li'annahu huwa wahdahu al-khaliqu li kulli shay shine ya halicci komai ba wanda ya halicci wani abu ba Allah ba kuma wa annahu huwa alladhi yu'idu al-mauta ila al-haya shine ke iya dawo da matattu zuwa rayuwa kamar yadda ƙasa take bushe ba komai ruwa ya zuba a kanta aka dawo da ita rarayya ta yi ciyawa har ka zo kana yanka kana ba wa dabbobinka to wannan ubangijin da ya wannan aikin la ya ji zuru la ji zuru shai ba abin da yake gagararsa Allah ya keɓance raya matacce da ambato a nan duk da cewa dukkan wasu ayyuka da kake ganin masu wahala ne Allah mai iko ne a kansu amma sai ya ce shi yake raya matacce don me don raya mataccen a kansa ne ake yin jayayya ai akan tashi kiyama waɗanda suke ganin Allah ba zai tashi kiyama ba suna ganin bai isa ya raya matattun ba ne ballantana ya tashi kiyama inda sun yadda in an mutu zai iya tayarwa to da ba za su yi jaye ya tashi kiyama ba to don ya mai da martani akan cewa shi ne mai iko ne akan raya matacce ai akan ta da kiyama sai ce yana da iko akan raya matacce sannan Allah ya kawo ya karfafa zance ya ce wa annan sa'ata atiyatun la raiba fiha lalle as-sa'a ranar hisab ranar bada sawab da iqab ranar lissafi ranar bayar da lada da hukuma atiya wannan rana mai zuwa ce la raiba fiha babu shakka shine raiba babu shakka فيها أي في إتيانها في الوقت الذي يريده الله للي الكيامة ذات زوء لوكة الله يكيسان تزوء وأن الله كما للي شيء الله تبس يبعث من في القبور زي تاشيوة نسكي تشكي قبرك ليحاسبه ليحاسبهم على أعمالهم دي مسيسابي أكن أيوكا إن كل رجل أن آيوي sun nuna mana ko sun kafa mana dalilai wanda suka fito fili karara da ke nuna cewa Allah shi shi kadai ne kuma suna nuna kudurar Allah da ƙarfinsa da isarsa kuma suna nuna lalle gaskiya ne tashin alkiyama babu makawa lalle ba kiyama din nan za ta zo jama'a ko an shirya ko ba a shirya ba ko ana so ko ba a so lalle za a tashi kiyama lalle za a mutu kuma ba mutuwar ce kadai ba akwai ranar haduwa ana ta maimaita wannan na sha gaya muku a karatu kusan duk ayoyi duk surori in muna karanta sai an yi magana tashin kiyama saboda muhimmancin ta malam tuna ta shi zai sa mutum ya gyara aikinsa kuma kun ga ayar nan sai ce wa annallaha yab'asu man fil qubur Allah mai tada wanda suke cin gaban ne to sai kuma yanzu ayar gaba da cike cikin wannan sura za ta kawo mana wato sinfi-sinfi na mutane ɗaya daga cikinsu mai mugun girman kai da nuna isa wanda ya rudu da duniya na biyu kuma wanda yake munafiki mai raba kafa yau ka gaishe shi a can gobe yana can za mu ji su kuma mai Allah ya ce a kansu nan
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد
Allah madaukin sarki Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin akwai wanda yake jidali akan shanin ubangiji ba tare da ilimi ba ويتبع كل شيطان مريد أولا هدى كي ولا كتاب منير باب شريعة باب وللتابي mai haske mai haskakawa haka kullum kitabun ra'asi mutum ya jayayya da ubangiji yana jayayya da gaskiya yana jayayya da musulunci yujadilu fillah a wata ayar a baya wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla shaytanin marid ko طيب ننكم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير abin da ake nufi yana jayayya da ubangiji babu hankali bila aqlin sahiha wala naqlin sariha ba hankali lafiyayye babu hujja da aka nakalto ingantacciya bal bi mujarradin ra'i wal hawa yana jayayya da ubangiji ne da kurum wato ra'ayi da hawa da son zuciya um, wannan ayar imam ibn kasir allah masa rahama yana bayanin cewa wannan sifar mutane ne da suke yin takalidanci akan bata dalilun fi sha'anin muqallidina li ghairihim suna bin wasunsu kawai kaga wani yana bata kai ma kana bin sa yana da hujja bai da hujja yana da dalili bai da dalili yana da abin da ya dogara bai da shi kautun da wani yana kan bata kai ma dan bata ne to shine hadarin ka yi wa wani biyayya akan san zuciya akan bata to sai kuma yi bayanin wasu mutane yace saniya yatfihi li yudilla an sabilillah ya juyar da fuskarsa ko ya juyar da ɓangarensa ya kau da kai shine saniya ɗan tsofi liyudilla an sabilillah kalmar saniya daga asaniyu ne asaniyu a larabci allayyu karkata abu ko ka ce allayyu ko ka ce almailu karkatar da abu anil istiqama akan ce fulano sana shay'a idan radda ba'dahu idan mutum ya juyar da wani abu ya ki karban sai ya ce sana shay'a ya amfani da sana ai mala kalmar al'itf da aka ce sani ya itfi al'itfi ko al'itfu bi kasri al'aini ana nufin aljanib ya juyar da janibinsa ya juyar da ɓangarensa shine saniya ya tsofihi ya kau da kai baya son gaskiya in an faɗi ta sai kau da kai da nuna isa da tajabburanci da girman kai wannan ana nuni ne akan ruɗuwa da da duniya ga jahilci ga shegen girman kai abinda ake nufi ma a jidalihi biduni ilmin ga jidali babu ilimi kuma ya zama mutakabbir mu'jib bi nafsihi mai girman kai mai nuna isa yana ganin shi wani ne sannan kuma mu'ridun anil haqqi mai kauda kai a gaya masa gaskiya sai kauda kai shine sani ya atsufi duk wanda aka gaya masa gaskiya sai kauda kai ya ki karba to ana cewa sani ya atsufi sannan kuma mujtahidun fi idlali ghairihi yana kokari dan ya batar da waninsa ya hana shi bin hanyar gaskiya damun shi dan barna yayi barnar kuma ya so wani ma yayi barnar kuma ya hana mai bin gaskiya gaskiya kuma ya taya kar gaskiya shine ma'anar saniya isrihi li yudilla an sabilillah yayi wannan ne dan ya batar ya hana mutane bin hanya ta gaskiya hanyar Allah Allah ya ce aƙibarsa wannan jahili rudaddan mutum mai rudi to yana da khizyun wulakanci da tozarta da karanta shine khizyun wa hawanun wa zullun wa sigaru ko wa sagaru da karanta a duniya ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق كما ذا مدننا مسا عذاب مي قوناوا ko mai kurmushi abu alharik azaba mai kone abu za mu sa ran tashin kiyama shine zai ji ɗanɗanon azaba wacce take mai ƙonawa kuma zai shiga wuta tabbas ko shakka babu shi yasa aka ce wani zai ko kuma mala'iku za su dinga gaya masa a bisa wulakanci da tozartawa zalika bima qaddamat yadaka an maka wannan azaba ne saboda abin da hannunka ya gabatar ma'ana zalika alladhi nuziquhu min azabin muhrik wannan abin da muke dandana maka na azaba mai konawa azaba mai gobara jahilcinka ruduwarka da duniya da togacewa da kai akan ƙarya da kafirci wa hissuka ala izlali ghairik kuma da kwaɗayinka wajen ka batar da wasunka mu ɗanɗana maka azaba kuma wa annan Allah laysa bi zallamin lil abid lalle Allah tabaraka wa ta'ala ba mai zaluntan bayansa bane wannan bayani ne na adalcin ubangiji tabaraka wata'ala akan bayansa ana nufin annallaha laysa bi zulmin li ibadihi aslan ai Allah asali ma ba mai zalunta bayi bane ballantana ma yayi musu azaba ba tare da sun yi laifi ba duk wanda kaga Allah ya kona shi a wuta to adalci Allah ya masa shi Allah baya zalunci bai san zalunci bai yadda da zalunci ba cewa ya ma inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama na haramta wa kaina zalunci kuma na sanya shi haramun ne a tsakaninku kar ku yi zalunci to kenan azaba idan Allah ya wa bayi wannan mazhar ne min mazahiri adlihi wa rahmatihi adalcinsa da rahamarsa da jin kai shi ke tabbata akan bawa yuaqibu ala sayyi'at yana yin uquba an aikata mummuna wa ya'fu an kathirin min dhunubi ibadihi kuma yana yin afwa akan da yawa daga cikin zunuban bayansa tabaraka wa ta'ala so anan gurin in kun lura wannan aya ta karshe abinda ko ayoyin na karshe abinda suke nuna mana akwai mutane waɗanda suke suna da sifa ta girman kai sifa ta nuna isa sifa ta takabburanci a kuma kin gaskiya sanannen abu ne daman duk wanda yake gaskiya baya son ta ko duk wanda yake gaskiya baya son ta to zaka ga yana da nau'i na girman kai kuma duk wanda zai shi da girman kai to insha Allah za ga baya son gaskiya ya takabbar ya tabakhtar ya ta'affar yana nuna shi wani ne kuma ga sabon Allah ne mumini za ka yana da kankan da kai mumini yana da saukin sha'ani baya kumbura baya cewa mu din an isa a mana kaza baya yi yana bin Allah ne a cikin sha'aninsa kuma Allah ya nuna mana za a yi maka azaba da abin da hannunka ya aikata ne dalika bima qaddamat yadaka malam mutum yana cikin wuta ana masa azaba ana cewa wannan azabar abinda hannunka ya aikata maka ne a duniya abinda kai wa kanka ne kake girba duk wanda ya shuka gero zai girbi gero wanda ya shuka shinkafa zai girbi shinkafa wanda ya alheri zai ga alheri yan uwa wanda ya shuka sharri kuma wallahi ko ya tsira a nan duniya yana gani ya tsira wallahi sai ya ga sharri a kiyama zalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laysa bizallamin lil abid Allah ba mai zalunta bayan sa bane bai san zalunci ba tabaraka wa ta'ala sannan sai Allah kuma ya mana bayanin wato wani nau'i na mutane su kuma daban irin yadda suke wa Allah ibada suna bauta wa Allah wato bautar ba don Allah ba kuma suna yin ta na wani ƙayyadadden lokaci gajere dalilin saukan wannan ayar shi ne kamar da hadisi ya zo cikin bukari daga ibn abbas mutum ne ya taho madina ko ɗabi'arsu mutum zai taho madina idan matarsa ta haifa masa ɗa namiji kuma aka dace dokinsa ma ya haihu to sai ya ce wannan addinin na muhammadu na yadda da shi addini ne na kwarai ga matata ta haifa mun ɗa namiji ga doki na ma ya haihu ko ga ga wannan ɗina ta haihu ma'ana akwai riba kenan idan matarsa ba ta haihu ba dokinsa ma bai haihu ba me sunan doki na mace ne godiya yawa idan godiyarsa taguwa da koyi kai ba ba shi ba ni ma ba fulatani ne shi za ne tambaya ka bari su ga hausawa su gaya mana kawai idan taguwarsa ba ta haihu ba idan godiyarsa ba ta haihu ba to kun gane kenan idan godiyarsa ba ta haihu ba matarsa ba ta haihu ba sai ce ka hada dinu so so yana yi wa Allah bauta ne in ya samu in ya ga rumu-rumu to sai bauta Allah in ya ga matsala sai ce shi bai zai bauta Allah ba za a yi addinin ba kamar ba maguje ne zai musulunci ce zai musulunta inda zai rinka samun kuɗi inda akwai kuɗi a kai a kai kuma inda talauci ba zai yadda ba to shine wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf wa minan nasi man ya'budu Allah ala taraf bautar Allah ba completely suke yi wa Allah bauta ba in sun samu ne in an yi salari za a gan shi a masallaci ya abdullahi ala hams idan wata ya yi nisa gari ya yi zafi yana can wajen mai shayi suna zage-zage ana nima a zage Allah ma in ka gan shi yana bauta to zai samu ne ko ya samu ne wannan abun zargi ne ita bautar Allah ana son kullum ka yi ta akan kari akan lokaci kuma ka yi ta daidai mutum ka gan shi shi ba a farko ba shi ba a tsakiya ba shi ba a ƙarshe ba yattari yau yana musulmi gobe yana kafiri ko yau yana musulmi jibi yana fasiki yau yana masallaci jibi yana gidan giya bai da wata nutsuwa ta musamman akan addininsa Allah kiyar mai malam mai Allah ce
ومن الناس من يعبد الله على حرف haka فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
Allah madaukin sarki ya ce wa minan nas mana daga cikin ah, nau'i na mutane man ya'budu Allah ala harf akwai wanda yake yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta ala harf ala taraf wato akan wani bangare guda ba a duka rayuwarsa ba ba a duka lokacinsa ba ba a duka numfashinsa ba kamar wato yana rarraba kafa ne a kan addininsa wata ranka ganshi a sama wata ranka ganshi a ƙasa fa in asabahu khairun itma'anna bih ga fassarar ala harf din idan alheri ya same shi alheri anan ana nufin alherin duniya kamar ya samu lafiya to sai bauta wa Allah kamar ya samu kuɗi sai bauta wa Allah in ya samu manafi' duniyawiyya benefit duniyawi amfanin duniya to nan kam zai riƙe Allah shine ya abudullah ala haq fa in asabahu khairun yatma'anna bih sai samu peace of mind kwanciyar hankali da nutsuwa saboda akwai kuɗi a hannunsa to nan kan zai yi sallah nan zai yi ibada itma'an nabi ana nufin sabata ala ma huwa alaihi min ibadatin sabatan zahiriyan sai ya tabbata akan abin da yake kai na ibada hakikanin tabbata tunda an samu amma fa sabatan ne zahiriyan laisa sabatan qalbiyyan haqiqiyyan ba tabbata ce ta zuciya ba don da wannan kudin sun kare zai juya baya da wannan lafiyar ta kauce za ta zai juya baya da wannan damar zai juya ta kauce zai juya baya kamar zai ka ce idan yana tare da ubangidansa mai addini mai kaza mai kaza to yana bin Allah yayin da ubangidan nasa ya rabu da shi baya nan sai bar addini akwai wanda za ga akwai kokarin zuwa masallaci da wuri saboda ogansa ya zo ogan kuma mai kula da sallah ne kuma ogan yana so ya ga mutum yana sallah to sai ne yana sallah zai je wajen karatu ya zazzare ido saboda oga zai zo wajen karatu shi ma zai saurari karatu amma in ogan baya nan babu ruwansa zuwa karatu babu ruwansa zuwa masallaci wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf yani ya'buduna Allah ala taraf wani abun ba ni na faɗa ba haka malaman tafsiri suka faɗa ka tsaya ka lura da kanka sosai wanda yake yin addini don wani don wata falala don wani sababi an nuna mana wani babban mutum a ƙasar nan ya je wajen tafsiri yana zaune sai ga mukarrabansa kafin ya zo ma sun ciccika wurin saboda an ce oga zai zo karatun nan sun cika wurin saboda sun babbaza manyan rigunan saboda a gansu a wurin ya ce na Allah ne yana tashi sun tashi in gobe bai dawo ba yau in baya kasar to ba sa nan kawai ba dan wani ba saboda yana wurin su zo wurin amma wallahi idan baya nan suna cikin ma masu fada da addini amma yanzu za su nuna su ne na Allah a gaba kaga mutum kamar munafiki yana rike da wani carbi amma wallahi nake gaya maka ba na gaskiya bane ya abudullah ala taraf ya abudullah ala harf zai samu ne wani abu yake nema shikenan zai nuna addini tunda ana samun wannan abin ta dalilin addini idan ku babu to babu shi ba fa in asabahu khairun yatma'anna bih alherin duniya shi yake sa ya tabbata wa in asabatu fitna idan ku musiba ta same shi ita ce fitna ko kuma fa in asabatu fitna wa in asabatu shar idan sharri ya same shi ko fitina ta same shi a rayuwarsa ta duniya in kalaba ala wajhihi shikenan sai ya canja sai ya juya shine in kalaba sai ya ridda sai ya koma baya ya bar addini ya koma kan kafirci da sabon Allah Allah ya ce khasirar duniya wal akhirah wannan mutumin ya yi hasarar duniya ya yi hasarar lahira dalika huwa al-khusran al-mubin wancan aikin shine wato hasara mabayyaniya wannan bayani ne akan su'u aqibatu hadha ar-rajul karshen makomar wannan mutum ya yi hasarar duniya da lahira Allah da kansa ya ce maka kai hasarar duniya da lahira ai ka shiga uwa to wannan shine muzamzam kenan mai raba kafa in akwai a can muna can in babu mun dawo nan je magu kenan shazumami matsiyaci in ka gan shi akwai zaki a wurin duk wurin da yake daci ne ko busheshen wuri ne ko tsautsayi hanya ba ta biyo da shazumami wurin to a cikin mutane akwai shazumami in ka ga yana kewaye a wuri akwai fa'ida ne ta duniya duk da ka ga ya lazanci zuwa sallah to akwai wani mai gidansa ne watakila yana zuwa sallah gurin za su zo gurin su cika sahun gaba ma har ma da sallar nafila watakila ma da dan buɗe qur'ani da karawa amma wallahi ba qur'ani ne ya kawo shi ba ba sallar ce ta kawo shi ba neman duniya ne ya kawo shi akwai wanda in ya samu yalwa ne za ka ganshi yana bin Allah amma da abun ya ja baya sai ka ga shi ma ya ja baya kenan suna bin Allah ne in ya ba mu mu bi shi in bai ba mu ba ba za mu bi shi ba wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf Allah sa kun gane da yawa Allah ka kiyaye kiran man ya'budu Allah ala har jama'a baina khasarataini ya hada tsakanin hasara guda biyu hasaratu dunya yayi asarar duniyar bai zai same ta ba saboda li adami husulihi ala ma yuriduhu minha ba zai taba samu abin da yake so na duniya ba insha Allah sannan kuma ba zai samu abin da yake so a lahira ba saboda me ya kauce wa hanyar lahira shi Allah Allah tabaraka ta'ala ana bauta masa ne ko da daɗi ko ba daɗi a cikin sanyi a bauta mai cikin zafi a bauta mai inda kuɗi a bauta mai in talauci a bauta masa inda lafiya a bauta masa in ma ba lafiya a bauta masa inda farin ciki a bauta mai in ma ba farin ciki da bakin ciki a bauta mai ko yaya a bauta mai abi Allah ka koshi bauta wa Allah da yunwa bauta wa Allah azumi kake je ka masallaci menene a wadata ne a ganka wannan shine sifar mumini na warai amma a ce kai asarar duniya da zahira ai ka shiga uku so anan yan uwana a dunkule a takaice abin da yake nuna mana shine yana da kyau mu zama to masu ikhlasi akan duk abin da zamu yi kaga sallah din nan ana yin ta ne don Allah kada ka yadda ka yi sallah don wani kar ka kyautata sallarka don wani azumi zakka ibada sada zumunci karatun alkur'ani zuwa makaranta neman ilimi duka wannan aikin Allah ne shi kadai ya ce a yi shi to ku yi shi kar ku bari rabon wani ya shiga cikin ibadar an sha gaya muku su salafu sale magabatanmu na kwarai ɓoye aikinsu suke yi su kullum suna bin Allah ne Allah ya san suna bin shi mu kuma damuwarmu a yau sai mu zo mu ɗauki aikin Allah sai mu so wai ɗan adam ya sani ana karatun qur'ani ne don Allah amma sai mutum ya zo yana ta karatun qur'ani don mutane su ce shi mai karatun qur'ani ne ana na filfili a ta ibada saboda Allah don ka nemo wa kanka kabarinka kwanciyar kabarin nan malam tana da tsawo to wannan kake tunawa kake yawaita yin sallah kake ta yawan zikiri kake cewa biyayya ga rabbul izza to sai ka waye gari kana yi don wani ya ce ka iya ko don wani ya ce kana yi wannan wani me zai maka wallahi ina gaya muku ko duk wanda ya mika bukatarsa ga ɗan adam wallahi ya shiga uku ka sani wallahi ko mahaifin da ya haife ka wallahi bai sai biya maka bukatunka ba Allah na farko dai ba kai dai ya haifa ba na biyu kuma shi ma dan adam ne yana jin zafi in ya cire ya bayar to ka roƙi wanda in ya bayar baya jin zafi mana wanda zai kai ta roƙon sai ta baka bai zai nuna damuwar cewa ka roƙe shi ba to sai mutane mutum ya zo ya saukar da buƙatarsa a wajen yan adam wani ya san kana yi yanzu da Allah wani in ya san kai mai karatu ne to sai maka mai dan wani ya san kana yawan sallar nafila to me zai ma duniyar ma da yake da ita in yana da yara yana da ita kana jin zai iya magance ma talauci to waɗannan mutanen da kake yi dan su su ga kana yi to me za su maka wallahi ba abin da za su yi ma shi yasa Allah ya ce khasira duniya wal akhirah ita duniyar wanda ka yi dan su din ba za ka samu ba sannan shi kuma Allah daman kotun karasa ba a yi da aikin da aka yi shi ba dan shi ba amma yau wallahi malam sadaka mutum zai baka sai ya wulakanta kai baka ko sai ya shakara ka sai ya nuna wa duniya cewa shi yake maka ko sai ya tuzarta ka shi yasa Allah da hikimarsa da ya zo girmama annabi sai hana shi cin sadaka wallahi malam annabi ya fi karfi ya ci sadaka wai ka zaro wani abu da sunan sadaka ka mika ya ci haramuna kyanta ka zama kai kike ɗauka ka baya ba wai a ɗauka a tattara gumi datti ya ce ausakun nas a tattara maka kazantar mutane a ɗauka ba gaba shi sa ce aliyadul uliya khairun min yadi sufla hannun sama ya fi na ƙasa duk wanda zai baka abu dole hannunka yana ƙasa da zai taɓa yiwa ga shi ya zo zai baka sa hannunka a sama wai ka nuna kai ne a sama zai yiwu dole kana ƙar to haka za ka yi tafiya a ƙar a ƙar a ƙar a ƙar tun da kullum kwaɗayi kake a baka kai baka so kai ka bayar kai wata ran ba za ka so hannunka shi ma ya zama sama ba ku yi aiki da Allah da wahala yin aiki don Allah akwai wahala wallahi malam ka keɓance kanka ka ɓoye kanka ka ta ibada wani bai gani ba tab ai da wahala in ba su abu matarka masu yi kaso ta gani kana tunanin gwanda ta zo ta gani ladanka ya zube kana kabbarawa ko kana buɗewa kana fara karanta da tunanin a san kana yi to wallahi sunan aikin ka aikin banza wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'a mansura shi sa manzo Allah ya bayanin waɗanda Allah zai musu inuwa ranar tashin kiyama ranar da babu wata inuwa in ba ta sama yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha mutumin da yazo bayar da sadaka sai ya boye a ce ya zo ba da sadaka amma ya boye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu hannun hagunsa bai san dama ta bayar ba ya dauka ya dunkule baka ya fi izza sai na umar aka ce in ya tashi kyautarsa a tsuyya da yake bayarwa da taimakon talakawa sai bari sai dare ya yi dare sai ya rinka zuwa yana aunar abinci a baitul mali iyayen da gadon bayansa zai iya ɗauka sai ya rika bin gidan talakawa ko gwangwasa musu ƙofa baya idan kasa san waye kawo sai ya ajiye a ƙofar gidan kana fitowa a suma sai ga buhun abinci kamar yanzu kai ne ka zo ƙofar gidan ka tarar da lafiyayyen buhun shinkafa a kwance a ƙofar gidanka cika wanda ya kawo na Allah masa albarka wataƙila gobe ma ka haɗu da shi ka mangari ka faɗa sai mangari ta ka kula shi ba za ka yi ba inda ba kirki ba ne da kai damu shi kuma bai damu ba don damun burinsa kar ba ka san waye akram ila al-ikhlas zai dauki kuɗi ya bayar sai dunkule ya samu akwatin masallaci sai zuba baya so ma ya bari wani ya ga ya saka a koyon ki ana neman taimako sai ya koye sai ya curo wani ya ce aje a bincika mai ake so sai ya waye wannan a ce a'a wani bawan Allah ne kawai mai addu'a shi ke da wani kuma in ya bayar sai ya ce a tambaye su ba su ga sabon alaji wani ba ya ba a sanar ba ban ji an faɗa ba hankalinsa baya kwanciya in ba a sanar ba dole sai an kira sunansa cewa ya bayar bai da nutsuwa
ya ilahin alamina Allah ka raba mu da aikin banza kuma ka raba mu da aiki don wani to sannan Allah ya daɗa haɗa mana bayani akan wannan mutumi wato irin ɗabi'ar waɗannan mutane ga kiran wani Allah kuma a cikin sha'aninsu sai ce malam me
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
Allah madaukakin sarki yayi bayani cewa wannan bawan Allah mai irin wannan ɗabi'a ko mai irin wannan hali yakan kira wani ko sukan kira wani ba Allah ba yad'u kalmar yad'u ana nufin bauta yana kiran wani ba Allah ba min dunillahi ma la yadurruhu wa la yanfa'u abinda bai isa ya amfanar da shi ba kuma bai isa ya cutar da shi ba shine ma la yadurruhu wa la yanfa'u to dan me zaka zo kana kiran abin da bai sai cutar da kai ba in ka ki kiran nasu bai sai ma komai ba sannan kuma me yasa zaka zo kana kiran wanda ko ka kira shi bai sai amfanar da kai da komai ba ko ka masa bautan ma bai zai iya maka komai ba sai da ciwon kai bai sai dauke ma ba ba abin da ya sai maka bai sai kara ma kwana ɗaya ba bai sai rage ma kwana ɗaya ba bai sai kara ma naira ɗaya a cikin arzikin da Allah ya maka ba kuma bai sai rage maka ba bai kara maka ba to dan me zaka zo kana kiransa wannan yana nuna mana wautar wanda yake kiran wani ba Allah ba masu bautar gunki masu bautar duwatsu masu bautar mutane masu bautar ra'ayin wani malam ra'ayi ka kafa akan ra'ayin wani baka haɗu da shi ba baka taɓa ganin sa ba labarinsa kawai ka ji ka ce ku kuna nan kuna tare da su wani kasurgumin mushriki ne ba wani amma ka ce dole sai ka gan shi in za ka faɗi mahaci kake kira kuma an gaya maka duk arzikin da aka samu a duniya ta sababin wani ne haka ba ake gaya musu ai duk abin da kuka gani cikin alamu ai albarkacin su wani ne wallahi malam shi kuma ya rataya ai in kuka rabu da suwa ne ai kaza kuma da yake diga ne baya ganewa gashin suwa da suwa ne da ba sa tare da wanan kuma suna nan cikin ni'ima da jin daɗi wanda aka liƙa ka aka ce ka bi shi din to sai ka lura akwai wani wanda ba kwa shiri aƙida ku ba ɗaya ba shi kuma bai yadda da wannan nakan ba yana rayuwarsa comfortable ya ma fi ga jin daɗi da yalwar duniya yaya aka yi ya barranta ga wannan wanda aka ce ka bi shi din shi kuma yake samun ni'imar duniya kuma an gaya maka duk alherin duniya da ni'imar duniya wancan din ne yake bayarwa kaga wannan yana nuna maka ƙarya suka gaya maka Allah ne kawai za a rike shi a ce shine mai bada komai wallahi duk wanda ba Allah ba wallahi bai isa a ce yana bada komai ba sannan ce yad'u laman darruhu aqrabu min naf'i yana kiran wanda cutarwarsa ita tafi kusa kusa sama da amfanarwarsa labisal maula tir da maula irin wannan wa labisal ashir abin da yake nufi wannan mutumin jahilin al-muttarib yana bauta wa ma'budan dararuhu aqrabu min manfa'ati cutarwarsa ita tafi kusa sama da amfanarwarsa tir da mai taimako shine maula wala bisal ashir tir da aboki abokin bauta ko kuma abokin da ya kasance yana tarayya da shi ne masa bauta shine al-ashir al-maula a larabci an ce maula ana nufin kullu man aqada bainaka wa bainahu sabab duk wanda wani alaka ya hada ka tsakaninka da shi wannan alakar ta sa kake masa biyayya kana nuna masa soyayya in a raye ke shi ma yana nuna maka soyayya wa tunasiruhu wa yunasiruka kana taimakonsa yana taimakonka in a raye ke in kuma ba a raye ke ba kana taimakonsa shi ka nuna masa ƙauna baka sani ba ko yana son ka ko baya son ka al'ashir da Allah ce wa bisa al'ashir abin da ake nufi da al'ashir shine wanda yake tarayya da kai a rayuwa kullu man yukhalituka wa yu'ayishuka fi hayatika kun kuna haduwa kuna cuɗanya kuna tarayya da shi a rayuwa shine al'ashir labisal maula wanda ka nuna masa so da kauna kake masa biyayya wa labisal ashir tir da abokin tarayya da kake tarayya da shi wanda bai zai amfana da kai da komai ba kuma bai zai iya ragar ka da komai ba Allah ya talla ya malam ka rike Allah an ka rike Allah ka huta da sharrin kowa duk abin da za su yi maka ka dogara ga Allah wani ya zo ya ce mun ai masa addu'a wasu sun kira shi sun ce za su sace shi ko ya tattara musu kuɗi miliyan kaza ko kaza kaza ya shiga damuwa na ce ka ga a karan kalla wani wani abu ne sananne da ana yi ba yadda za ka iya yi sun gaya maka sai ka ce musu ka dogara da Allah kwan ita ce amsa ka ka ce Allah ita wakalt na ji abin da kuka ce na dogara da Allah فنعم المولى ونعم النصير Allah shine maulana kuma shine mai taimakona duk abin da ya same ni wallahi Allah ne kaddara mu kuma ba wanda ya sai kubutar da ni in ba Allah ba duk wanda ya saka a gaba malam yana neman ka ya fi ka wayo fa ba ka da dabara wallahi tunda ba ganewa za ka yi ba ba ganewa za ka yi ba Allah shine mai taimakonka wani malami yake faɗa cewa wata rana wani bawan Allah ya zo ya same shi ya ce ya kan kalla wa mutum na zo ne mai sallama zan tafi ya ce a to kai ɗin waye ne sai ce ai malam an turo ni ne aiki a kanka yau sama da shekara biyar in nemi matsalolinka da problems ɗinka da yadda za mu yi dai a kama ka a yi maka kaza a yi maka kaza mu miƙa gaba su naɗe ka ko a ɓoye ka ko a maka kaza a maka kaza ya ce duk inda kake zuwa ina tare da kai ya ce ƙwarai ka na gane ka kana zama a gaba kana kaza da kai ake kabbara kana rikodin kana aiko tambaya kana komai ya ce wallahi malam na zo ne na gaya maka cewa lalle na yadda malamai suna tare da Allah na ci albashin shekara biyar a kanka kurin aiki na a kanka da ke amma ga shi yau an za a yi transfer babu abin da ya faru tsakanina da kai na zo an ce kai mun addu'a na tafi kuma an kawo ni haka yake ai ai muna faɗa malam yana da kyau ai yana da kyau yana da kyau a sa ido a lura da shige da ficin mutum da duk abin da mutum yake yi yana da kyau ba laifi ba ne duk wanda yake makaryaci ne mara gaskiya ai da zai zo ya kafa lasifika har ma in ta yi kaɗan ya ce a ƙara fawarta ba kuma duk wanda yake rashin gaskiya yake ko sharri yake nufi ya zai zuba waɗannan kayan kyamarorin yanzu wannan karatun da muke duk duniya ana gani ga wata waya nan ko ina tana nuna kun ganta nan ko ina yanzu haka akwai ɗaliban mu a America Ingila suna kallo muna gama karatu za su turo a yanzu din nan na biya mashi to mu in malami yana da wani abun koyewa ya zai bari a ga kyautar sa kuma yanzu duk zancen da na saki fa ya riga fita har kiyama ta fita barin iya riko shi ba to in dai mutum shari yake yi ai ba zai bari ku taru ba alheri ne wallahi so duk wanda zai zo ya aiki ya ci aikinsa Allah ƙara maka yawan matsayi da yawan albashi ka ta naɗa inda na ku rinka faɗan alherin da muke faɗa ma ku je ku ta musu wa'azi ai sa musulunta wasu to problem ne shine in ka faɗa alherin ba za a je a faɗa ba sai dai ana neman tuntuban ka a matsayin ka na dan adam ko ana neman ka ko a fassara me kake yi to abinci kake ci sai kai ta cin abinci a ci abinci ai a gama akwai ranar ritaya akwai ranar dawowa masallaci da rike carbi mai talatin da uku haka abin yake ai annabawa sun yi sun gama sun rayuwar su alhamdulillah sun isa da sako sun yi sun gama in dai da kaga malami yana wa'azi kujerar annabi ne yake hawa aikin Allah yake yi so kuma duk wanda yake aikin Allah in dan Allah yake Allah yana tare da shi wallahi kun ga duk maganganun da muke gaya muku wallahi Allah ne yake sa muke gaya muku yanzu duk nan jawaban da na muku wallahi ba abin da na shirya wa cikin sharhi da bayanan da nake wai na zauna ina cewa ina zo zan ce kaza daidai guri kaza zan ce kaza wallahi babu kawai na san na duba maganganun malamai da tafsirin ma'anar ayoyi in ba ku shi yanda Allah yake nufi shi kenan amma sauran sharhi da izahi da bayani Allah ne yake jefo mana a cikin kwalwarsa don mu gaya muku kurin shi kenan fatan mu abu Allah fatan mu a zan mutanen kirki ba abu wani Allah ba amma lokacin da kake bayanin abu Allah dole kuma ka bata wa wani rai to haka duniya take wasu na nan suna ta aiki ma wasu eh kullum abin da suke so a faranta musu kullum kar a yi abin da za a bakanta musu to ku gaskiya in za a faɗe ta dole ta bata wa kowa sau da yawa kai da zaka zo kana karatun bilal azim mun ka zo ka karanta wani abun ka fassara koma gida sai ka yi wa kanka hisabi kai ma to gashi dai sai kai ta istighfari saboda ba yanda za ka yi dole ne sai ka fassara wani abu yanda na ce a yi abu don Allah a yi kaza ni ma ina yi da kaina ina gaya wa kaina ni ma ne don Allah ina so na samu lada in ban yi don Allah ba kuma yanda na gaya mutane ba ladan nan to ni ma abin da ne ina aikin banza ne ba da lada kaga wannan magana ko da daɗi ko ba daɗi ko ina yi ko ba na yi ko ya dai haka dai dole in faɗe ta kuma dole ne wa kaina wa'azi su ku riƙe Allah ku huta kar ku riƙe wani ba Allah ba mu duk wanda ya kama Allah wallahi shine mai tsira shine mai ci gaba za su yi ta daka ka amma sai sun gama daka ka sai su ga kamar leda ka da dagowa insha Allah ka sa wannan a matsayin aqida a cikin zuciyarka yad'u liman darruhu aqrabu min naf'ihi Allah ya ce wa bisa al-maula wa bisa al-ashir تسي الله يجمع شيء
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب نعم وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد to ana nuna mana lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah tabaraka wa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi